إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ويقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما لا زكاة فيه من الثمار أليس كذلك باب ديزون أبند باب زكاة أكينا أمفانين أمفانا أهم بشيوي أمفانا ما لا زكاة فيه يعتمل شيئان شيئين أبند أكوي زكاة أكي يعني akwai zakka a ciki amma bai kai nisabi ba babu ma la zakata fihi kenan ko ko ko a'a ya kai nisabi amma wannan abin babu zakka akan wannan abin abin da imam malik yake yake faɗa kenan kuma imam malik in ka bi usulun da ya aiki da su sai ka ga masu ba da zakkan ma ya fi magata wancan sati mun yi magana imam malik ‘yan bokun malikiya suka kusa imam malik ta waye abinda imam malik ya fada matsala ce makula jiddan amma ‘yan bokun malikiya suka dan mai ai imam malik ai ai ai ai ai ba ka mai da hankali ka fahimci abu ba dole ka ga kuskure ka gano kuskure a ciki an fahimta ne haka malikiya ne su amma da matsala ta zo za ta suka ga ba su ji daɗinta ba za su yi mai imam malik ta waye ba haka matsalar take tafiya ba abinda imamu malik yake nufi shine hatsin da zaka fitar da zakka din sai a ca a gyara ya zama daga buhu sai tukunya sai ka fitar da zakka a ciki sai wani ya ce tun zurtirmizi shekaru ashirin nawa ana magana ai ba haka aka fada ba duk matsala ɗaya ce imamu malik yana da ka'ida mun babul khiras alkhars ma mana alkhars kirdado ina manan kirdado a je wannan abin a samu shi imam malik sai ce wanda ke ba da zakar su zama masu amana waɗanda suke sun kware a cikin wannan abin wannan dabinin da yake ɗanye in ya bushe in ya bushe dabinin nawa zai bayar to yana ɗanyen sai an kirrado wannan in ya bushe zai ba da sa'i ɗaya ko sa'i biyu ko sa'i nawa to shi kenan kar ya ce saboda kar a takura ma masu abincin suna bukatar shi wannan lokacin alaisa ka zarik to sai ce sa'an nan a samu masu amana kaga kenan kai da ke noman shinkafa a kano kana da gata wajen imuwa malik babi biyu ko uku ya ce aikin dadu sai ka ce to ai kai in ka je shinkafanka da kake da shi buhu ɗari ai in kaje kai duka ka cashe aka cire daga buhushin shinkafa kai zai lalace ba zai waye ce maka ka cashe aka ce gwargwado abin da za ka bada zakar shi za ka yi ka bayar to sai a yi kirdado ko a nemi masu amana in aka ɗaubu shinkafa buhu goma to in ana son a mai da ita daga buhu cikin tukunya tsaba za a samu guda buhu nawa buhu goma ɗin aka gyara zai zama buhu nawa zai kai a wancan shekaru goma sha biyar da kuke magana lissafin da muka yi kenan zai kai biyar a'a to kai kuma ka auna shinkafa buhu goma da komai da komansa zai kai nisabi gaba da zakka amma ka bi fatawan imamu malik ba zai kai nisabi ba an hutar sheka kenan ko an kara ma nauyi hutar sheka aka yi amma da baka fahimta ba sai ka fahimci akasi to ai imam malik ya ce sai mun gyara shinkafan mu tukun mu bada zakka to ina da shinkafa buhu ɗari na gyara duka zakkan da zaka bayar cikin guda na kwano nawa ne guda nawa ne dan kaɗan ne zaka bayar cikin buhu ɗari ɗin don ka je shinkafar ka sai ta lalace aka ce ka fahimci kuskure ne buhu ɗari ɗin nan sai a ce an casa an gyara buhu nawa zai zamo hamsin shinkafa buhu hamsin ya kai nisabi ta kai nisabi ko bata kai ba ta kai guda nawa za a cire kwano nawa sai ka cire wannan ka gyara sai ka bayar abin da ake nufi kenan an fahimta to she malikiya yan boko suka tona ba kansu asiri ko ba san suna noma ba kowa ya ci abin ba daɗi sai zo ni ina noma ya zai to ka taba kawo zakar noman ka maka to ka gani ba wanda ya taba sanin suna noma amma wanda ya ce kaza wanda ya bugo waya kaza abinda imamu malik yake nufi kenan kada ka cire shinkafar da kaje ka nomo ka din ka dau a'a ka gyara shinkafar ta zama tsaba daga buhu sai tukunya sai ka cire zakkan ka bayar abinda yake nufi kenan an fahimta bai ce shinkafa ka buhu ɗari ɗin sai ka gyare su duka tun ka fitar da zakka ba a'a sai a samu masu amana sai a yi kirdado shinkafa buhu ɗari a cikin mai to samfare radin aka gyara ta za ta zama shinkafa za ta buhu nawa buhu hamsin to kaga kenan buhu hamsin zakka ta kama ko bata kama ba zakkan buhu hamsin guda nawa ne kwano nawa ne sai ka yi lissafin kwano din sai ka cire sai ka gyara sai ka bayar zakka shinkafar ka ajiye insha Allah zaka zama ko me kake son ka zama zaka zama da shi ba za ka yi fada da Imam Malik ba mas'alan ta fito fili saboda kitabul kharz aikin dado yace saboda kada a takura ma masu abin to kai kuma in aka ce ka gyara shinkafa ka duk don ka cire kwano guda ciki na zakka shinkafa ka kwano dubu za ka yi hasara to kai shari'a tana neman ka yi hasara ne masu kars dabino aka ce saboda kar a takura musu suna ganin abu za su iya ci ba su ci ba an takura musu shine aka yi kirdado kai inabinka zai ba da zabib kwano kaza dabino ka danye in ya bushe zai bada dabino kaza to an san abin da ke kanka kenan lokacin da za a zo ka je ka ci abin ka yadda ka dama matsalar ta fito fili an shirya da imamu malikiyan ku ba ta shi hankali kada ku bar malikiya ba ka sai su yi da sai su bar malikiya su koma wani mazhabi yace babu ma la zakata fihi min as-simari as-simar shi ake ce ma me eh ‘ya'yan itatuwa su ne sima to su sun kasu kashi biyu ko dai a tsinko nonunan unabi kenan ko a sassare dabino kenan an fahimta ko ko alhassad wannan amfanin noma kenan ko ato haƙahu yau ma hasadi aiki uku ake yi musu ko a sassare mai kenan dabino ko tsinko nonon za a tsinko mai kenan unabi ayaba yana cikin abin da za su koko abin da za su sare ayaba mai ake masa ayaba sun ku eh da mai ake yankota shi kenan shi kenan in aka yankota kiya ba sare ta ake yi ba sare ta ake yi قال حدثني يحيى عن مالك إن الرجل إذا كان له ما يجد منه ما يجد أو ما يجز جد أيسكي يجد ديني أربعة أوسق من التمر كاكا إمام مالك هندي كاوشي amma na abubuwan da suke daban-daban ne kuma amma mallakanka ne ya ce kana da dabino usuke hudu wa ma yaktifu minhu arba'ata awsiqin da abinda kuma za a tsitsin ko kuma kaman unabi shi ma kana da usuki guda hudu min zabib wa ma yuhsadu minhu arba'ata awsiqin abin min al-hinta alkama kuma da za a da za a noma a girbe shi ma kana da usuki hudu wa ma yuhsadu minhu arba'ata awsiqin min al-qutniyya al-qutniyya nau'i ne na wa'ansu na abubuwa zai zo ya bayyana sunan nake su duka sai ce innahu la yujma'u alaihi ba'du zalika ila ba'd sai ce waɗannan abubuwa duk ba abu ɗaya bane daban-daban ne duk ba wanda ya kai wuski biyar to ba za a hada su a ce tun da kana mallaka wannan wuski hudu wannan hudu wannan hudu guda biyar sun kai wuski nawa kenan ashirin kenan ba haka bane ba sai a ce a'a tun da ba wanda ya kai wuski biyar a cikin su ba zakka a ciki kenan wa innahu laysa alaihi fi shay'in min zalika zakatu ai kun ga imam malik yana da da adalci ke tafiya ko kuwa eh to saboda ya ce ba zakka a ciki kenan eh dama rabuwa da kudi yana da wahala hatta ya kuna fi sinfil wahidi min at-tamri aw fi zabib aw fi al-hinta aw fi al-qutuniya ma yablugu as-sinful wahid minhu khamsata awsaqin sai kowane daya a cikin su ya kai nisabi in dukkan su guda hudun ba su kai nisabi ba babu zakka a kanka sai wanda ya kai nisabi saboda me saboda in sun kai guda hudu ko biyar ko menene in an hada su za su kai nisabi amma ba abubuwa ne da za a hada su ba akwai abubuwa da za a hada su su zama nisabi saboda dukkan su asalin su ɗaya ne an fahimta yanzu dabino da unabi ɗaya ne ba ɗaya ba ne ba abin da ke nufi kenan to amma da gero da dawa da maiwa asali ɗaya ne? eh? gero da maiwa ɗaya ne dawa fa mai sa eh? eh? eh? gero da maiwa aka ce jinsi ɗaya ne mai fitar da dawa a ciki ita ma jinsi ne daban eh yawwa saboda me eh a'a gero da maiwa me ake koko ake a sha dawa fa ba gane ba ana koko ana tuwo da ita abinda aka yi lissafi da ita tuwo ake da eh ba haka bane ba dawa ta fi me to amma aiki su ɗaya ne a gero da maiwa ko ko ake yi kunu ake yi ba haka bane ba to amma dawa fa za a yi kokon dawa za a yi tuwo da dawa ba haka ake yi ba to dawa ta zama abinci kenan ainihin aikin gero menene ne koko da kunu koko da kunu dawa ana kokon dawa baka taba gani ba baka taba gani ba baka taba gani kokon dawa ba baka taba gani ba a a a a baka taba gani ba to yayi laifi da yace bai taba gani ba yace bai taba gani ba yayi laifi bai ce ba a yi bai ce bai taba gani ba a'a bai ce ba a yi ba fa yace bai taba gani ba ya yi laifi ما يبلغ السنف الواحد منه خمسة أوسخ بساء النبي صلى الله عليه وسلم دساء منظر الله صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة كان إمام مالك يعرف نسابي كنا خمسة أوسق أنا كوكو داوة كاجي in ba ka sani ba sai ka sani ba lallai ne shi ka gani ba eh a masara ana koko kuma ana tuwo wanne ne aka fi komai ana duban abinda aka fi amfani da shi ne قال مالك إمام مالك يتي وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة wa'ancan abubuwan da aka fade su dabino aunabi da alhinta a shairu wa'annan abubuwa duka na mallakar su wanda ya kai nisabi shi za ka bada zakkan shi wanda bai kai nisabi ba za ka bada zakkan shi ba ba za ka haɗu wannan da wannan don ka cire nisabi ba a'a aka ce ba ba lalle ba ne ba babu zakka a ciki sai ya kai nisabi fa in lam yablu khamsata awsuqin fala zakata fihi qala malik imam malik yace wa tafsiru zalika yace bayanin wannan magana da aka yi an ya juddar rajulu yace mutum ya je ya sassare attam hamsata ausukin ya samu dabino uski biyar wa in ikhtalafat asma'uhu wa alwanu wannan dabino ko da yake dabino na da kala kala suna ɗaya ɗaya sun kai hamsin da kala kala amma duk suna dukkan su menene to wannan cancanzawa sunan nake da kala ɗin baya fitar da su cikin dabino dole a haɗa su a samu nisabi fa innahu yujma'u ba'dahu ila ba'din thumma yu'khadhu min zalika az-zakah akwai alburani akwai ajuwa akwai kaza kaza akwai Sheikh Umar Fulata da ya taba yana rubutu game da dabino a Madina kadai aka bi dan dabino ya kai kala 50 kowanne da sunan shi amma kai ba abin da ka sani dabino ne ka sa baki ka ci ka ji zaki dabino amma kowanne da yadda yake wanda su kasuwa yan dabino ka je su za su nuna maka an fahimta to duk kalolin su duk cancanzawa sunan da kalan baya fitar da cikin sunan dabino duk asalin su ɗaya ne sunan shi dabino to za a haɗa su baki ɗaya a samu nisabi an fahimta fa in lam yablugh zalika fala zakata fihi in ba a samu wusuki biyar ba babu zakka a ciki qala malik imam malik yace wa kadhalika al-hintatu kulluha alkama duk iri ɗaya ne as-samra'u wal bayda'u wash-sha'iru was-sult kullu zalika sinful wahid duk alkama ne duk sunansu alkama alkama ce ko to shi yasa caccanzawa sunansu da kalansu sai a hada su duk baki da don asalin su ɗaya ne to sai a cire a samu a tada nisabi sai a fitar da zakka fa idza hasada ar-rajulu min zalika kullihi khamsata awsuqin in ya samu suki biyar jumi'a alaihi ba'du zalika ila ba'd sai a har hada su saboda za a iya hada su asalin su ɗaya ne ووجبت فيه الزكاة فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه إن بكي نسابي با باب زكاة أتكي وقال مالك إمام مالك يتي وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمر أكا أنبي إن أكا بيش يبوشي يزم الزبيب أكوي جاه akwai fari akwai menene da menene baki dukkan su sunan su anabi kasancewan kada ta canza ko sunan shi ya canza baya fitar da shi daga asalinsa za a har hada kansu a tada nisabi don a bada zakka fa idza qatafa ar-rajulu minhu khamsata awsuqin wajabat fihi zakka in ya samu suke biyar wajibi ne fitar da zakka fa in lam yablugh zalika in ba su kai usuki biyar ba fala zakata fihi babu zakka a ciki wa kadhalika al-qutniyya al-qutniyya suka ce abin da ake cewa al-qutniyya eh me suka ce hatsi ne waɗanda ake ajiye ta kamar alhims والعدس والباخلة والترمس والدخل wayannan duk in ka je kasuwar yan kaba wajen masu auna awon abincin laraba din za su nuna maka duk su bambanta maka su insha Allah wata rana za mu kawo su kamar yadda muka kawo nau'o'in kala-kalan alkama za a dukkan su muna madina yara suna zuwa makaranta mana ibtida'iyya mana primary ana zuwa talla da shi ake so al'adas da himmas da menene da menene duk baki ɗaya suna saya suna ci sai suna sai su kawo wani a gida a lokacin da muke can duk mun san su da ido kowanne ka kawo shi zan ce ma wannan shine kaza wannan shine kaza wannan shine kaza amma babu shi a nan ya za ka yi ka samu masa suna jan aiki kenan ko wa iya sinfun wahidu iri ɗaya ne mithlul hinta wa tamri wa zabib وإن اختلفت أسماؤها وألوانها والقطنية يتي أبند أكين في القطنية القطنية أو القطنية الحمص حمص وانا ابني كان كنانا هكا كان كنانا أكي دفع دفع أكي أنا زبا مصاب سناتي والأدس أدس زاقش كمان كمان داواني kamar abu ne hatsi ne aka raba shi biyu shi kuma haka yake jaja za a gan shi to yana da kala kala shi ake ce ma adas in ka je kasuwa in kama ka ce adas za a nuna maka wal lubiya wal julban wa kullu ma sabata ma'rifatuhu inda nasi annahu qutniya fa idza hasada ar-rajulu min dhalika khamsata awsuqin bis sa'il awwal sa'il nabi sallallahu alaihi wasallama wa in kana min asnaf al-qutniya kullaha laysa fi sunfin wahidin min al-qutniyya fa innahu yujma'u dhalika ba'dahu ila ba'd wa alayhi fiha az-zakat yace su kala kala ne amma asali ɗaya ne duk an san mu she aje wajen waɗanda suke mu'amala da waɗannan abubuwa wannan da wannan da yace ai duk sunan su kaza ko da yake sun sha bamban da suna da kala da menene asalin su kenan su duk ana ce da su kitniya to sai ka hada kansu duka saboda ka tada nisabi sai ka bada zakka qala malikun imam malik yace wa qad farraqa umar ibn al-khattab bayna al-qutniya wal hinta wai sayyidina umar ya bambanta tsakanin qutniya da al-hinta al-hinta nau'i ne na mai alkama ya bambanta tsakanin su ya aka yi bambanta tsakanin su ya ce fi ma ukhza min annabat annabat mutane ne jinsun min al'ajami yaskununa sham wal iraq su ake ce ma nabat a matsayin su da sham da iraq kaman al-aqbat aqbat misra qibtawa da suke masa su ne nabat kuma su ne suke sham da iraq sai ce sayyidina umar wara'a anna al-qutniya kullaha sinfun wahid yace sai na umar yana ganin cewa kutniya din duk dangi ɗaya ne sai a hada su sai a fitar da zakka fa akhadha minha al-ushra sai cire ɗaya bisa goma wa akhadha min al-hintati zabib nisf al-ushr a cikin alkaba da zabib sai karbi nisf al-ushr to sai aka ce to me yasa aka yi haka qala malik sai imam malik ya ce fa in qala qa'ilun ko da mai magana zai ce كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد إتي يا زا أحدا سو أتي دك أصلي تاني أتادا أحدا سو أحدا كان سو أتاشي نسابي أبتدى زكاة cikinsu akwai mai kyau akwai mara kyau akwai wanda za ka ba da biyu ka karbi ɗaya an fahimta to me yasa za a hada kansu a ce duk ɗaya ne to shine sai imam malik ya ce wala yu'khadhu min al-hinta isnan bi wahidin yadan bi yadin yace amma hinta ba za a karbi ba za a bada biyu a karbi ɗaya ba in hannu da hannu qila lahu a ce ai wannan kiyasin da kai fasidul itibari ne gashi zakkan zakkan dukiya da kuɗi ana hada azurfa da zinariya a tashi nisabi a ba da zakka ba haka bane ba ya ce amma zinariya guda ɗaya sai ka ba da azurfa guda nawa da yawa aikan kiyasin ya lalace kenan wancan eh fa inna dhahaba wal warqa yujma'an fi sadaka ai zinariya da azurfa ana hada su a ba da zakka ɗaya wa kad yu'khadhu bid dinari adhafuhu min al adadi min al warq yadan bi yadi yace amma za a ba da azurfa da yawa don a karbi zinariya guda ɗaya iza kana yadan biye ne tun da ya halatta a yi haka a nan can ma wancan da umar ya yi daidai ya yi ƙala malikun imamu malik ya ce fin na ya kuru bainar rajulai ne ya ce gonan dabino ne mutane biyu suke da shiraka a ciki fa ya judzani au ya juddani mina samaniyata ausukin minat tamri da aka sassare su biyu ke mallaka she aka samu wusuki takwas na dabino zaka ta kama? a'a guda takwas aka samu su kuma su biyu ke mallaka mana kowa ɗaya zai tsira da nauki nan wusuki nawa kai kuma aka ce sai ya kai wusuki nawa za ka ba da zaka biyar ya ce babu zaka an fahimta? eh innahu la sadakata alaihi ma fi fiha wanda kuka yi shiraka kuka yi gonan dabino da aka sassare da aka girbe shi aka samu wusuki takwas yace babu zakka a cike me yasa yace ku biyu ne kowa zai mallaki wusuki hudu wusuki hudu ya kai nisabi yace babu zakka a ciki ne a gashi nan tafi وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسق وللآخر ما يجد أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق إتي إنسو بيو wannan yana da wuski biyar wannan yana da wuski hudu ya ce mai wuski biyar shi zakka ta sauka ta bada ta sauka a kan shi amma mai wuski hudu babu zakka a kan shi wa laysa allazi jazza arba'ata awsukin aw aqalla minha sadaqa shi ba zakka babu zakka wajiba a kan shi abinda ake nufi kenan baya hana ibada kyauta baya hana ibada sadaka amma zakka da take wajiba akan shi babu ita qala malikun وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد أو النخل يجذ أو الكرم يضاف yace haka abin da aka noma aka girbi haka dabino da za a sassare haka inabi da za a sassaka nonon inabi fa innahu idza kana kullu rajulin minhum yajuzzu min at-tamri aw yaqtifu min az-zabibi khamsata awsutin أو يحصل من الحنطة خمسة أوزق فعليه فيه الزكاة sai in ya zama kowanne a cikinsu in aka raba zai mallaki wusuki biyar to shi ne ke da zakka a ciki amma wannan bangarensa ya samu wusuki biyar wanda ya samu wusuki hudu aka ce mai wusuki biyar shine zai ba da zakka mai wusuki hudu zakka babu zakka a kan shi saboda mai saboda bai kai nisabi ba ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه wanda da aka zo aka raba rabansa sai tashi wusuki hudu babu zakka saboda me saboda bai kai nisabi ba wa inna ma tajibu sadaqatu ala man balaga judaduhu aw khitafuhu aw hasaduhu khamsata awsuqi yace wanda zakka ta wajaba akan shi shine wanda abin da ya sassare ko ya tsinki ko ya nome aka samu wuski biyar to shine zakka ta wajaba a kan shi amma kasa da wuski biyar zakka ba ta wajaba ba abin da imam malik ya faɗa kenan qala malikun as-sunnatu indana yace imam malik yace abin da yake sunna a wajen mu mu mutanen madina أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها الحنطة yace in ka cire dabino ko alkama ko menene da ka gama da ka cire su sai ka sun kai zakka sai ka cire zakka wa tamri wa zabibi wal hubub kullaha sai ka cire zakkan su ka bayar sannan sai ka ajiye su baka sayar da su ba kana jira lokacin da kasuwa zai yi ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته صدقته سنين bayan ka da zakka kana da dabino kana da alkama kana da shinkafa kana da menene da menene da aka noma sai ka fitar da zakka ka bayar sai ka ajiye sauran akwai bambanci tsakanin ka ajiye wani lokaci zaka sayar da kuma ana sarrafawa yau da kullum wannan ajiye su kai ثم باعه أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يهول على ثمنه الحول يوم باعه كاغير بشنكافة buhu dubu sai ka cire zakka ka bayar buhu dubu din sai ka aji ba sarrafawa ake ba yana nan aji shekara ɗaya biyu uku hudu sai shinkafa ta yi tsada sai ka fito da shinkafa ka sayar ka karbi kuɗi ya ce wannan kuɗin babu zakka a kai sai in shekara ta kewayo yau dai ana son malikiya ko yau maliki imam malik ya yi daɗi ko? sun ba a hu annahu laisa alaihi fi samanihi zakatun hatta ya hula ala samanihi alhaulu min yau mai ba a hu an fahimci wannan matsalar kana da shinkafa buhu dubu ka noma sai ka fitar da zakka ka bayar shinkafar ka sai ka sa su to ka rufe ka ajiye shekara uku hudu biyar sai lokaci ɗaya aka zo ana su ciniki sai ka kawo su duk sayar ka karbi kuɗi yanzu wannan kuɗin ya ce babu zakka aka wannan kuɗin sai shekara ta kewayo an samu nisabi tsora kewayowar shekara an yi adalci ko ba adalci ba إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها وأنه لم يكن للتجارة أي با كاسوانشي يكي با أنا سيرواني يكاربي كوني يسيواني با آآ أجيواي har lokaci ya kai to in wani ne sai a ce tun da sun shekara biyu uku hudu zai bada zakkan shekara hudu a'a tun da ban da ya noma ya fitar da zakkan su ya bayar sai sa su to ya rufe shekara uku hudu biyar sai zo ya sayar suka ce babu zakka a kansu tun da ya bada zakkan su ina zakkar take kudin da ya sayar ya karba miliyan nawa ne aka ce to daga yau zai fara lissafin kudin shinkafar nan da na sayar shekara an ta kewayo to shi ne za ka fitar da kuɗi zakka imam malik ya yi adalci ko bai adalci ba wa inna ma zalika bi manzilati ta'ami wal hubub wal urud yushidu ar-rajulu thumma yumsikuha sinina thumma yabi'uha bi zahabin aw warqin fala yakunu alayhi fi thamaniha zakatun hatta yahula alayha al-hawl min yawmi ba'aha yace kamar abinci ne kamar abubuwan tijara ne akwai bambanci tsakanin wanda ka ajiye zuwa lokacin da za a sayar da wanda ake sassa jujjuyawa yau da kullum abin da yake nufi kenan an fahimta wannan mas'ala ta fito fili ko tana bukatar karin bayani ba ta bukatar karin bayani fa in kana aslu tilka al-urud litijara fa ala sahibiha fiha az-zakatu hina yabihuha in an ajiye ne kuma ana jujjuyawa fa to in ka sayar sai ka bada zakka إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به مسألة تفتو فيلي أقوي مسألة لكي بقاتا كارم بياني to yau malikiya ta yi daɗi ke imam maliki yau zai samu mafiya ko babu ma la zakata fihi min alfawakih babin da yazo abeban marmari da ake saya ana ci akwai abinda akwai wanda babu zakka a ciki wal qadbi wal bukul al bukul kullu nabatin ihdarat bil ard al qadb nabatun yushbihu birsim yu'lafu bi babu ma la zakata fihi min alfawaki alfawaki abubuwan marmari kenan lemu goba tufa ayaba waɗannan abubuwa da ake ci don a ji daɗi marmari wal qadbu al qadbu tsiro ne da yake fitowa kan albirsim in kaje kasashen larabawa kace albirsim zaka ga an sai abin ciyawa ne da ake sai aje ana kaiwa gida ana ba dabbobi shine albirsim nan mai ce nabatun yushbihul birsim yu'lafu dawabu bihi abincin dabbobi ne ciyawa kenan harawa ai kan surin su alqadib kai kuma wajen ka menene abincin dabba harawa an fahimta wal buqul al buqul sune mabunkusa kasa abubuwan da ke ake kullu nabatin ihdarrat bihi al-ard wannan fitowa suke yi ba su da bishiya sama ba su da kuma sak sai su ya su yado a in ka ce gyada gyada akwai zakka ciki ko ba zakka eh gyada akwai zakka cikin gyada ko babu a cikin tsaban gyadan ko a cikin mai eh قال حدثني يحيى عن مالك أنه قال السنة التي لا اختلاف فيها عندنا yace sunnan da babu sabani a cikinta a wajen mu Imam Malik mutanen Madina wallazi sami'tu min ahli al-ilmi da kuma abinda na ji wajen manya-manyan malamai annahu laysa fi shay'in min al-fawakih kullaha sadaka yace abubuwan marmari babu zakka a cikin su kamar attufa kamar lemu kamar goba wayannan abubuwa marmari ake ana cin su ne marmari saboda me yasa aka dora ma tsaba zakka sharadi biyu ne menene sharuɗai guda biyu za a iya sa'annan kuma a ci abinci ya'a komai ma ci ake yi abinci yawa abinci abincin da za a iya ajiye shi bai lalace ba kuma abinci ne to shi ne a sharaɗi guda biyu kenan ko? al'iddihar wal'iktiyat to gada abin gada abin gada mene mece shi gyada abinci ce? eh? me to manta kenan ya zakka waje ba a kai kuzatinta to ita ma ana ajiye ta ai ko ba ajiye ta to abinci ce annahu laysa fi shay'in min al-fawakih kullaha sadaqa yace abu ababan marmari din nan duk babu zakka a cikin su ar-rumman wal firsik wat-tin wa ma ashbaha dhalika wa ma lam yubihu idza kana min al-fawakih matikan yana cikin abu menene abin marmari rake fa rake abin marmari ne eh babu sakka a cikin rake ke lokacin da muke buhari wani ya aiko ya ce gaskiya shi ba maliki ne amma a ce rake ba zakka ce wallahi ba da shekara sai na yi noman raken miliyan talatin za a ce kuma ba zakka a ciki aikowa ya sani kamar ne a'a ya ce an ce babu zakka a cikin wayan na'urori har rake ya ce wallahi shekara ina noman rake na miliyan talatin shekaru ashirin miliyan talatin kuma a ce ba zakka a ciki to me ya yi fatawar ku a'a imam abu hanifa mai ce shi ya ce min amwalihim sadaqat a nome rake na miliyan talatin a sayar wanda ya noma rake na miliyan talatin ya sayar da kudin aiki da kudin komai ya kai miliyan goma eh miliyan ashirin duk riba shi ke nisa ce ba zakka a ciki sai ce imam abu hanifa ya ce ai allah cewa ya min amwalihim sadaqatan to yanzu noman rake ya zamo dukiya ba kamar da yadda za ka je a rake a je naira ɗaya biyu ka sha ka yadda a'a yanzu rake ya zama dukiya tun da za a nome na miliyan talatin wanda ya nome miliyan talatin in ya fada da gonar zai na miliyan ɗari ba haka bane ba to sai a ce ba zakka a kai wanda ya noma noman shinkafa a yaje kadawa ya noman shinkafa buhu ashirin a ce yana da zakka ba haka bane ba shi na ce to abinda malikiya suka ce babu zakka amma abinda ahnaf suka ce ai cewa aka yi khudh min amwalihim sadaqatan wannan rakin ya zama dukiyarsa za a ba da zakkan dukiya a ciki shi kansa inda baya so ya bada zakkan zai zo ya tambaya ba maliki ne an ce babu zakka a ciki da kan shi ya kasa bacci ce wannan kuɗi ne ba dukiya ce a ce ba zakka a ciki sai ka ce mai yaje babu zakka sai ka ce zai bada zakkan kuɗi ba zakkan rake ba qala wala wala fi fi alqadb wala fi albukul kullaha sadaqa wala fi athmaniha idha bi'at sadaqatun hatta yahula ala athmaniha alhawlu min yawmi bai'iha wa yaqbidu sahibuha thamanaha wayannan abubuwan duka aka ce babu zakka akan su in aka sayar da su ka karbi kudinka to daga ran da ka karbi kudin sai ka yi lissafi in shekara ta kewo sai ka bada zakka an fahimta su me wai irin su doya su dankali su rogo su me su me su makani su a kankana na cikin fawaki to amma doya makani rogo dankali akwai zakka a cikinsu ko sai a cikin kudinsu sai a cikin kudinsu eh eh saboda sharaɗa guda biyu ne al-iddikhar wal-iqtiyat suka ce illar da ta sa aka ce za a fitar da zakaci wayannan kenan wadda illa ce suka ce illa ne guda biyu al-iddikhar za a iya ajin shekara nawa ne bai lalace ba wal iqtiyat abinci ne ba abin marmari akwai mace tsakanin al iqtiyat wal fawakih al iqtiyat abinci ne wajen bahaushe me abinci kace tuwo shinkafa abinci kenan me abin marmari lemu ayaba da wani su abin marmari ne za ya ajiye su ba in suka yi kwana nawa ma hannun su lalacewa su yi shi yasa babu zakka a cikin su eh eh ana me a a daban take duk dabarar da za a yi madoya ba za ta zamo kamar shinkafa ba duk dabarar da za a yi madoya akwai lokacin da za a kai za ta lalace shinkafa kuwa fa za a ajiye ta tana da shekara saboda bushewa za ta yi shinkafa ta bushe ta rika ta yi kwari ba abin da zai same ta an fahimta babu ma ja a fi sadakatin raqiq wal khayl wal asal babin da yazo na zakkan bayi da dawaki da zuma akwai zakka a ciki ko babu zakka a ciki to zuma ke da wani abu mai ban mamaki duk wanda kaga ya sha zuma satuwa yayi ya aka yi a zuma da take zuma tana yi makanta ne ko tana yi maka ne eh tana yi wa kanta ne she ka fake ta babu ita sai ka je ka yi mai in ta ganka kana kwashe waya za ta yi maka a ita cin hure a wajen ta halal eh an fahimta zuma tana tana fitar da zuma ne don kanta ba ko don kai ba fa in kai kana so kaga ta tara shi da yawa zaka fake ta ne in babu ita ta je wani wuri sai ka zo maza maza ka sace sai ka ɗeba to sai an kore ta ma to sai a zo a ɗauka in ta ganka kana ɗaya ba sai ta yi mai kai ma ba za ku ba za ku shi yaki za ku yi sosai eh me a to hikima aka yi mata ba sata ba ba haka bane ba wace irin hikima da ta yi zuman mallakar ta ce ko mallakar ka ne mallakar ta ce ba ruwanka da wannan ba ruwanka da wannan abinda ake so ka sani shine duk wanda ya je ɗaya zuma bai zato ta yi ba zato ta yi ba da a ce kana kiwonta ne ka ajiye ta mallaka ta zama mallakarka duk abinda ta saka ka sai ta maka sai ka ɗaya ba amma tana yi makanta ne sai ka zo ka yi dabara ka kore ta sai ka kwashe duka me yasa baka tsaya kun yaki kai da ita ka kwashe ka fake ta ne bayan ba ta ka ɗauki hankalinta ta koma wani wuri sai ka zo ka kwashe duka ka je ka saya ya halatta ko bai halatta ba eh ba ji ba duk abin da yake nufi zakka ana nufin zakka ta farilla ce fa wani lokacin su ce zakka wani lokacin ce sadaka duk ma'anar su ɗaya ne in ka ɗauki ma'anar sadaka wace ba farilla ba ba babin ta kenan ba wannan babin wannan maganganu da ake yi duk maganganu babu ma la zakata fihi min alfawaki wai mai kenan to in ka ba da sadaka fa ya kuɗi bai ba ai ya yi sa'a wannan sati suka farfado wancan satin tawaye suka yi mai imam malik قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم ياتي ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه باب زكاه واجبه akan mutum a cikin bayinsa da yake mallaka ko dawakinsa da yake hawa ko to motocin safa da yake hawa eh duk babu zakka a ciki to motocin kai kawo fa da tijara akwai zakka a ciki mai kudin da take kawo amma ita zatin ta babu zakka a ciki an fahimta قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي أبيرة بن الجراح خذ من خيلنا ورقيقة ورقيقنا صدقة abu ubaida mutanen sham yaje suka ce kai ka zo dawakin mu da bayan mu ka zo mu baka sadakar su fa aba sai ce a a manzo Allah bai ce mu karbi zakka a ciki ba nema ake yi fa don kasancewa nema din nan ba ko menene yake halatta ba gare ka don ka zama shugaban kasa ko gwamna ko minista ko sarki ko wane ne akwai abin da ya halatta gare ka akwai abin da bai halatta ba su da kansu ka ce ka zo ka karbi zakka a cikin bayan mu da dawakin da abin da muke mallaka fa'aba imama na fa'aba yake ya ce a'a ثم كتب إلى عمر بن الخطاب fa'aba umar sai rubuta ma umar bin khattab gashi nan sun ce na zo na karbi zakka a cikin dawakin su da bayin su sai ce a'a thumma kallamuhu aidan sai suka sake nacewa kai ka zo ka karbi zakkan mu muka yadda muna so mu bayar ne faka taba ila umar sai sake rubutawa umar shugaban kasa kenan faka taba ilaihi umar sai umar ya rubuta masa yace in ahabbu fa khudha minhu in ahabbu da shar abin da yake wajibi za a ce sai ka yadda sai ka ga dama amma da aka ce in ahabbu in shar in sun yadda suna son su bayar fa khudha minhum ka karbe ta a wajensu wardudha alaihim warzuq raqiqahum tunda sun maka karba ka nemi talakawa su ka ba su ka karba ka mayar musu kuma ina ma na ka karba ka mayar musu su tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqara'i tunda sun babu zakka a ciki amma tunda sun masa za su bayar to karba ka nemi talakawa su ka ba su ma'ana ba haƙƙi bane ka karba ka yadda kake so da shi an fahimta eh wardudha alaihi eh ka mayar da musu ma'ana ka samu talakawa su ka rarraba musu bayan su ka ba su fanshi kansu قال مالك معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم وارددها عليهم كنيم التلكاوس كرربا مس قال وحدثني يحيى عن مالك انا عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه قال يجي جاء كتاب جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى يتي وسيكا تاته دق عمر بن عبد العزيز خليفة أكام أبانا الهالك سجو أبانا كمينا منا أنا أيكي حاجي كينا ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة كان أكربي زكاة أتكين زما كوكوا أتكين دواكي قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار انه قال سالت سعيد بن المسيب عن الصد... عن صدقه البراذين yace na tambayi sai ibn musayyib zakkan dawaki waɗanda ba na larabawa ba ba dawakin barazil jam'u birzaun wani nau'i ne na doki faqala wa hal fil khayl min sadaka akwai zakka a cikin dawaki mana babu kenan kenan suna da mulki suna da iko amma shari'ar Allah suke zantarwa ba abinda ba a ba su izini ba ko dama ba ba su isa su taba ba ba iko ne ake yi in ka zama kana kai zama shugaba ka zama shugaban kasa duk abin da ke kasa sai yadda ka dama in ka zama gwamna duk kasashen da ke state ɗinka sai abin da ka dama wallahi tallahi ana rubutawa duk baki daya in kai karfin hali ka tafi akan adalci to shine zaka samu mulki fiye da mulkin da kake ciki wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira amma an kasa ke ciki a kwaci gonan wane a nuna ma wane fin karfi duk baki ɗaya kana tara maka kanka masifu ne Allah ya kiyaye duk dukiyar da kuke tara za a tara dukiya ce ta kasa ana son a tara ta a gyara kasa makarantu asibiti a hutashe mutane da jin labarai da jin freedom da rama wani na neman taimako ya biya kudin makaranta wacce na neman taimako ta biya kudin makaranta wani ba shi da lafiya duk akwai kudin da za a yi wannan to me yasa ba a yi sai a damu mawadata su kadai ne kudin su za a taba je a yi aikin alkhairi a'a kasar tana da dukiyar da za a sayar a dukiyar da za a ɗauka a toshe waɗannan kafofin duk baki ɗaya to amma tun da ka zama gwamna da kyar da wahala ka kashe kuɗi ne kai ma ka zama gwamna ɗin to duk dukiyar kasa ta zama mallakar ka wallahi za a yi ma hisabi ranar lahira kowane ne kai za a yi ma hisabi ranar lahira aƙalla shay'in Allah ya hada ka da wahala kana kan mulki kuma ka fitinu da wannan mulkin shi kake so to kan me kake gaci hannunka eh kuma shi kana tsarewa kan mulki kafin ka fara jin daɗin wannan mulkin kana tunanin kuma shekaru hudu masu zuwa ya za a yi duk dukiyar da kake tarawa kana tarawa ne da don zabe mai zuwa ba ruwan ba abin da ke gaban ka duk abin da za ka fada kowa ne ne kowa duk abin da za a fada kowa ya san meye manufar me ake nufi tazarci ba haka bane ba to banda mulkin Allah akwai da wurin mulki kaddara ka samu shekara hudu ka kara zarcewa shekara hudu sai kuma ka yaya sai ka dole lokacin kuma sai ka zama mai to sai Allah ya hada ka da wahala kana son ka zama majalisa kana son ka zama sanata kana son ka zama shugaban kasa kana son wannan kujera ta wuce kake nan shekara hudu hudu so biyu kayi ba ka ba ta kuma ba ba ita kai kuma Allah ya jarrabe ka zuciyarka ta zamo in ba da mulki ba za ka rayu ba to wannan shine fitina duk wanda Allah ya jarrabe shi da neman abin da sai sai ta yi ya samu fitina sana da sauki yana so mace ce ya aura me yiwa ya same ta me yiwa bai same ta ba tana so miji ne ta aura me yiwa ta same shi me yiwa ta same shi ba yana so kuɗi ne me yiwa ya samu amma kai da kake so ka dawwama akan mulki ba wanda Allah ya jarrabe shi da masifa da wahala irin ka kana neman abin da ba zai taba yiwuwa ba ka hadu da me kenan wahala kenan Allah ya kiyaye yau maliku ya fanshi kansu ko ya zama ba a fita ba zaɓin ba ko ba a ragu ba ana nan malikiyanci ko eh to shi ke ana tare har yanzu Allah ma na fi man hadai wa afi na fi man afai wa tawalla na fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم